إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أمها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa da ku a wannan masallaci mai albarka masallacin darul abrar da ke nan ƙara yarwar badarawa garin kaduna a yau talata biyar ga watan rabiul akhir hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 19 ne ko 20 19 ga watan 1 shekara ta 2021 wannan shine darasinmu na biyu a cikin littafin sharhul adabul ashara na babban malami a sheik al-husaini kamar yadda jiya muka faɗi cewa mun yi shimfiɗa yau ba za mu yi dogon bayanai ba saboda mu samu mu rage aikin saboda Allah ta'ala ya so ya yarda a gobe za mu karkara wannan littafi ranar juma'a kuma za mu fara na mata su kuma umdatul mar'a kamar yadda sanarwa ya gabata da haka muna bukatar insha Allah mu karkare kai ci karo da na mata insha Allah za mu tashi shafi na goma malai ce ƙalar musannif wa faƙahullahu ta'ala mawallafin wannan littafi Allah ta'ala ya datar da shi kuma ya masa rahama ya ƙara masa lafiya yake cewa athani ladabi na biyu da ake so mu koya daga cikin ladibban musulunci shine idza aratta dukhula ala ahadin fasta'din idan kai nufin za ka shiga wurin wani mutum mace ko namiji ko wane ne shi matukar musulmi ne ko ba musulmi ba fasta abin to ka nemi izini bayan kai sallama jiya mun samu ladubban sallama ko saura kuma me neman izini to bayan sallama ana neman izini ba daga yin sallama shikenan sai kutsawa ba wafiqan an yaminil babi aw yasarihi sannan bayan ka ji sallaman nan zaka nemi izini ana so ka kasance waqifan kana tsaye an yaminil bab a dama da kofa ba sai cin kofar da an bude kuma sai a ganka ba kai kuma ka ga cikin gida yace au ya sarihi ko kuma ta hagu kar ka tsaya inda da an bude za a hange ka ko da an bude za ka ga ciki saboda shi gida sutura ne gida al'aura ne dan adam yana da damar makin yin abubuwa da yawa a gida wanda a waje ba za su yi masa ba to idan aka keta alfarman gida kamar an keta ma mutum mutuncinsa ne wani abin shari'a ce ma mutum sauki ya yi a cikin gidansa amma a waje saboda kima da daraja da Allah ya masa ba zai wuye haka ba to tun da haka ne sai aka ce a nemi izini waɗannan koda ko ‘ya'yanka ne fa na cikinka fa'in adina laka idan an maka izinin da halta sai ka shiga in an ce ka shigo wai ƙila laka in ko aka ce da kai irje koma ya haƙuri farjiya to ka koma din haka shari'ar musulunci ya ce wannan shine gundanin abin ladabi na biyu da mala ya kawo qala sharihu wa faqahullah malamin da ke sharhi Allah ya datar da shi yace zakaral musannifu wa faqahullah wal adab thani alan taliban akwai sakon ka wurin malam ذكر المصنف وفقه الله الادب الثاني مولف اللتاب ya ambata mana ladabi na biyu min al-adab al-ashara daga cikin waɗannan ladubba guda goma wa huwa yata'allaqu bi adab al-istizan wanda kuma ya ratayi ne da ladabin koyan neman izini yayin shiga wurin wani wa fihi arba'u masail dangane da abin da ya shafi neman izini akwai mas'aloli to wuri ya cike sai ku nemo ƙarin kujeru umar liman nan dai wurin malam nora mujahid ne yanzu ke a karon kalla mutuwa mana ba da notice malai ce karkashin ne abin da ya shafi neman izini akwai lajubba guda hudu na farkon su falmas alatul ula ta farko fi qaulihi a fadin mawallafi da yake cewa idza aratta dukhula ala ahadin fasta'din in kai nufin shiga wurin wani mutum ka nemi izini al mubayyinu muhammil isti'dan wannan yana bayyana wurin da aka bada daman a nemi izini din wa huwa shine inda ida iradatul dukhul a lokacin da kai nufin shiga ba sai ka riga ka shiga ba faman arada an yadkhula duk wanda yayin nufin ya shiga wurin wani mutum qaddama isti'zana sai ya gabatar da neman izinin sa walam walam yu'akhirhu hatta yadkhul kada ko mutum yayi jinkiri har sai an ganka kannan ka ce in shigo alhalin ka riga ka shiga wannan ba daidai bane a shari'ar musulunci saboda mun fada shi gida kaman al'aura ne Allah ta'ala ya sa gida Allah ja'alakum min buyutikum sakanan mutum yakan sakata ne ya wala ya samu kwanciyar hankali tun ya zama kuma wurin da yana cike yana ɗarɗar bai yi ba saboda ita aibi ana so a ɓoye ta fa muhallil adabi qabla dukhul dan haka nan dai abinda ake so a gane wurin da ake samar da wannan ladabin shine kafin shiga la ba'da ku ba bayan ka riga ka shiga ba kuma duk kusancinka da mutum kuwa ba ana duba kusancinka bane ana duba abinda shari'a ita kuma ta ce wal istidan idan aka ce istidani abinda ake nufi da shi mala yace huwa talabul al-idni shine mutun ya nemi a bashi dama wa dukhulu ala shay idan ku aka ce shiga cikin wani abu huwal huwal wuluju ilaihi wal kaunu ma'ahu shine mutun ya leka masa sannan kuma ana nufin wurin da yake ba naka ba wal amru bil istidan yakunu fi ma huwa mahjubun adatan neman izini yana kasancewa ne a cikin abin da aka san a al'adance wannan abin shamakantacce ne wani abu ne ke bantacce wanda aka iyakance aka iyakance shi daga mutane wurin da an san a al'ada akan san cewa irin wurin nan in za a shiga to a sai an nemi daman a shiga kadarin malin ce kaman gida wa maktab da kuma library wa nahwihi office ko wa nahwihi ma da makamantansu lama huwa maftuhun adatan ba irin wurin da yakan zanto ko da yaushe an yi shi a buɗe bane wanda an sa al'ada ba a neman izini a yayin shigansa ka dukani sokin kaman shagon rumfar kasuwa wannan dama an yi ma dan mutanen su shigo ne ko an cewa yawan mutane su ne mene su ne kasuwa in ko mutane su yawaita aka ce duk sai an ta neman izini wani ma ba zai zo shagon ba kuma zai zanto akwai wahalarwa ita kuma shari'a ba ta zuwa da wahalarwa galibi ma abinda ke janyo wahala wannan wahala yakan janyo sauki ne a cikin shari'a au maktabin ko kuma wani ofis wanda yake yutraku adatan kawai kwankwasa akan yi a ɗabi'ance fala yughlaqu babuhu amma ba a rufe kofansa fa idza kana al murad al istidanu alayhi mahjuban fil ada al jariya dan haka idan dai ya kasance abinda ake nufin neman izini a cikin sakatangagge ne ana sha makancewa a bisa al'ada gudananniya a cikin mutane an san irin wannan wurin ba wuri ne da yake buɗe ko da yaushe ba akan iya shiga lokaci da izini sai an tambaya sannan a shiga ka abwabud dur kaman gida a kofofin gidaje abwab malaci au abwabul makatib ko kofofin office office da ake da ci allati la yutadu fathuha wanda an sa adance ba a saba da a samsa a buɗe ba kawai kowa ya zo ya shiga ta'allaka al-istidanu bi hadhihi al-hal dan haka nan neman izini rayara ta yi da irin waɗannan halin duk wurin da aka san cewa yakan zanto a shamakance ne fa in kana al-hijabu marfu'an adatan amma idan ya kasance a wannan shamakin al'adance an san dagagge ne ba ko da yaushe ne kenan ba kawai wuri ne an sani sakakke kowa na iya shiga ya fita ka babu dukani sukin kamar yadda malai faɗa ya ce kaman kofar shago na kasuwa au babu maktabin ko kofan wani ofis yutraku adatan wanda kwankwasa shi kawai akan yi a bisa al'ada walam yajri al-urfi bi ghalqihi a bisa al'ada ba a san cewa ana rufe irin wannan wurin ba fa inal istidan to a irin wannan yanayi neman idini sai ya zamto yartafi'u hukmuhu huna hukuncin sa yana dagewa a irin wannan wuri ba sai an nema izini ba wasani ladabi na biyu karkashin abin da ya shafi neman izini fi kaulihi a cikin fadin malam da yace waqifan an yaminil babi aw yasarihi idan zaka nemi izini ka tsaya a dama da kofa ko hagu gare shi kun ga iyayen mu ada ba su yadda ma yara ko wasa ne sai a gefen hundan daki wurin da yake window ne ba a yadda wasu su zauna su hira ba ko yara su yi wasa a wurin zaka ga ana koran su ko datti da zai wuce ga yara suna wasa a wurin windon wani daki na wani gida zaka ya kora yara saboda kada kullun su jiyo abin da Allah da manzansa ba sa so su ji har su tashi da irin wannan ɗabi'a ina fata mun fahimci wannan to shine mala yace fadin sa da yace ka tsaya a hagu ko daman kofa fa idza arada dakhilu al-istidan idan mai nufin shiga a wani wuri ya tsaya da neman izini wa kafa an yaminil bab ana so ya tsaya a dama da kofa ne au ya sarihi ko a hagunsa walan yaqif muwajihatan ba a so ya tsaya kar ya tsaya yana mai fuskantar cikin wurin da yake so ya shiga kusan kaman ma ya shiga kenan da idanuwansa ai li'anna maqsud al-istidan domin dali abinda ake nufi da neman izinin da aka ce kai shine hibzul awrati a tsare abinda yake na aibi na al'aura kada a ganshi kun gan kuna duba tarihi za ku ga han mutanen kwarai da suka yi leƙe zuwa shi Allah ya jarabe su suka hangi wani abu an samu waɗanda daga baya sun canza abinda suka gane zan musu fitina har sai dai sauke sa akan tafarkin da yake da dai an fahimci wannan ko shi sa Allah ta'ala da kanshi cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum saboda shi ido mabudin farji kun ga da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da muka yi magana jiya hadisin Imam Ahmad mafi yawan abin da zai kai mutane gidan wuta me yace alfamu wal farj baki da farji farji kan sha'awa baki ya furuci ne idan ido ya hango musu galibin ido bai gani ba fitintunu kan ragu da yawa to shi yasa shari'a ke bada kariya ga irin waɗannan to sai malam yace babba abin da ake nufi da neman izini shine tsare abin da ke na al'aura li adamin ittila'i alaiha dan kada mutun ya leka ya gani wa tahaqququ wa tahaqququhu yakunu bi mubadati albab kuma samun iya tabbatar da tsara wannan al'auran yakan iya samuwa ne yakan kasance ta hanyar nisantar kofan da kake nema ka shiga bi Allah tabduwa auratun dan kada wani al'aura ya bayyana la yahillu al-ittila'u 'alayha wanda bai dace a ce an gansu ba fa yata'azza al-musta'zanu 'alayhi har ya zamto an cutar da wanda ake neman izini a gare shi ba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suratul hujurat larabawan kauyewa da suka zo suna kiran shi ta bayan windo ko Allah ta'ala ya kira su da innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat Allah ya dauki lambar hauka ma ta farko farko ya lika musu aktsaruhum la yaqilun kaga fa ba shigan suka yi ba neman izinin suke amma ba ta hanyar ma da ya dace Allah ya fara sa musu sunsunan hauka da yace la yaqiluna ba sa hankalta ba sa gane ba shi mutumin da bai neman izini abokin mahaukaci ne amma fa a wurin shari'a in ji qur'ani ba in ji umar akrab kamala ina ga haka ko in spana ya kwance ka daure in ka zo waluqufu ala ihda janbayil bab tsayuwa a ɗaya daga cikin bangarorin kofa na hagu ko dama ya hafazul abdu min alwuqu'i fi mutala'ati alawrat yana tsarabawa daga fadawa cikin ganin abin da ke na al'aura almahturati alaihi wanda take aukuwa a kansa والمسألة الثالثة مسألة أكوى قوله في قوله أتكين فتن سديتي فإن أذن لك إذن أنباك إذني دخلت سيك شغا لأن الإذن دومن شي إذني لفظ ونفرجيني يستباح به الدخول وانديكي حال استام متم يشغا إنديكي سو يشغا ma'ana fa idza qila laka an aka fa idza qila lahu idan aka ce ga mai neman izini udkhul shigo au tafaddal ko gabato zo wa ma fi ma'anahuma ko abin da yake daukan ma'anansu su biyu dakala sai ya shiga yanzu an aka ce udkhul shigo shine ko tafaddal shi ma haka ne mu kuma yanzu al'ada ta ce bismillah ko tagayufa eh taho an tayo to ba sai zabi to shikenan Allah ya kara ma rayuwa albarka fala yana hasiru husulul izini bi kaulihi ba a iyakance kawai neman izini da faɗinsa da ya kawo udukul a ce shigo wannan kadai ba za a ce shi kadai ne aka faɗa sannan ya zamto izini ba bal sai da yulhaqu bihi ma kana fi ma'anahu urfan ana iya hada shi da abin da ke iya daukan ma'anarsa al'adance na yanayin al'adar mutanen da suke wurin kaljari fi qaulin nas kama abin da kan guda- ke gudana a cikin maganganun mutane wani kan ce tafaddal wani ya ce ta'al zo ba komai taho kamar yadda ka faɗa ko aw nahwihi ma ko makamantansu min al alfazil urfiyya daga cikin lafuzza na al'ada addalatu wanda take nuni ala zalika akan cewa an baka izini ka shigo din wal mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu karkashin wannan fi qaulihi fadin sa da yake cewa wa in qila laka in aka ce da kai irji koma karka shigo farji to ka koma din shine kai ma Allah da ai abinda ake nufi idza lam yu'zan lak idan har ba ai maka izini ba fa muni'ta ya zamto an hana ka wa qila laka har aka ce da kai irji koma farji to ka koma in ka koma me kai ka kasance cikin waɗanda suke mutamaththilan da qaulihi ta'ala masu yin aiki da siffantuwa da fadin Allah madaukin sarki da yake faɗa cikin suratul nur aya ta 28 yake cewa wa in qila lakum murji'u in an ce da ku ku koma farji'u to ni Allah na ce ku koma din ma'ana ka koma kai aiki da umarnin Allah wato na gari ba ku mamaki a gaba zaka ji kaman dan Najeriya ne malamin alhalin malaman shi mun ji suwaye malaman shi shek utaimin bin baz a shek muhammad nasiru na albani suna su waɗanda kusan duk ya rayu mafi yawan karatun shi a hannu ɗannan bayan allah ya yi to amma za ka jin da yake magana kila saboda aikin hajji suna yawan ganin fatowin yan najeriya musamman malam utaimin wasu man ganin yana yi sai ka ɗauka ma gwado zai ki ko badara allah ya sa mu dace wa rujuu idan lam yu'zan li ahadin lahu halani koma wanda shari'a ta ce ka yi idan ba a baka izini ba yana da yanayi guda biyu jisan da aka ce ka koma to ka fado a cikin yanayi ɗayan biyu ka hidahuma ɗaya daga cikin biyun nan ruju'un ma'afi bi nafsin komawa tare da jin daɗi ranka saka yau ba tare da damuwa ba amma na sai ta ce mafi wahala a wurin yan najeriya saboda kalmar rainin wayo ce yawa a bakinmu kuma wani abun ba rainin wayon ba ne da za ka san halin da mutum ke ciki kai kanka za ka san bai dace ka matsa sai ka je wurin shi ba ma musamman malamai Allah ya kara musu hakuri waya ma wani ya kira baka dauka ba ya dinga zagi kenan kuma bai san kai wani hali kake ciki ba in ka raba jidalin da ke kanka gida goma ka daura mai ɗaya sai fara sambatu to amma kai ba mun uzuri ba mun ai ma uzuri bane sai ai ta hakuri tunda manzo Allah ma mishi abin da yafi wannan Allah ya sa mu dace to yanayi na farko shine mutum ya koma da jin dadin rai fala ya ji dulmardudu fi nafsihi alaman wanda a aka mai da shi aka ba shi izinin ya shigo sai ya zamto baya jin wani raɗaɗi a cikin ransa wal'ukura hali na biyu da mutum kan iya samun kanshi in ya nemi izini shi ne ruju'un mutum yakan koma ɗin amma ma a hubsi nafsin tare da jin rai a ɓace da rashin jin daɗi da ɓacin rai fayajidul mardud a irin wannan lokaci sai shi wanda aka mai da shi ba a bashi izini ba sai ya ji fi nafsihi a cikin ransa alaman wani damuwa da zafi da radadi to sai malam ya ce ku kiyaye fal awwal kun ga na farko wanda aka mai da shi ya ji ya karbi uzurin ya koma shine na farko da ya kawo ko sai ce to shi wannan muwafiqul li shar'i tasliman ya dace da shari'ar musulunci wurin miƙa mata wuya da yadda da abin da Allah ya ce ya yi ma Allah biyayya wal'akaru shi ko na biyun da ya jiran shi ya ɓaci an mai ba daidai ba munazi'un li shar'i ya zamto mai ja in ja da abin da shari'a ta umarce shi waye buga ta a wurin Allah cikinsu wanda ya karba ko yawwa ita zuciyar mumini ya kamata kullum kar ta rinka kallon me aka yi mata ta rinka kallon me Allah ya sa ta ko a shari'a ana bautar da kai bauta yana da zafi bai da daɗi amma kuma mumini wannan ɗacin da suke ji shi kuma shine abincin ransa duk wanda imani ya samu wurin zama a ran shi wallahi baya jin nauyi ko ɓacin rai don an hana shi a shari'a Allah ta'ala ma ya nuna imani bai cika sai ka zamto zuciyarka ba ta jin damuwa idan Allah ko manzansa sun umarce ka fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sun malaye jidu fi an fusihim harajan shi ne mahalli shayi mutum ya zamto bai ji wani kunci a ransa ba wa yi sallimu taslima sannan ya mika wuya asalin mika mimma kazaita a cikin abin da kai hukunci ba ga zaid ba ko zaid bin harita na ga shi ne sahabi kaɗai da sahabi sunansa ya zo alkur'ani in ka nemi dalilin da ya sa allah ya ambaci sunan shi a kur'ani za ka iya alakanta shi da turbitsa san ran shi ya yi ya miƙa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ba mu abin da ya har ya faɗa mu ma Allah ka ba mu irin wannan zuciya mala yace fa innal amra bi ruju'i wa amrullahi subhanahu wa ta'ala a takeice dai ka sani lallai umarni da cewa ka juya in ba a baka izini ba umarni ne na Allah mai girma da daukaka wa haqiqatu imtithali amrihi huwa kuma abin da ke tabbatar da siffatuwa da aiki da umarnin Allah shine at-taslimu lahu mi wuya gare shi bi anna bi Allah yabqa fi nafsi munazi'atun li hukmihi ta yanda kare zamto an samu ragowa ko wanzuwa a cikin ran mutum wani jayayya ga hukuncin Allah faqad amara subhanahu wa ta'ala kuma hakika Allah mai girma daukaka yayi umarni in rudidna idan an maida mu an narji'a to mu hakura mu koma fa inna linnasi azaran domin mutane suna da uzurrurruka kuma ba dole bane sai sun gaya maka uzurinsu don wani ma da ya gaya maka uzurin gare ya mutu da abin da ke damun shi akwai uzurin da Allah kaɗai kake gaya ma sai dai ka kyala mutane in an je gaban Allah sasan gaskiya kake kai na uzuri ko ba gaskiya ba amma akwai uzurin da ɗan adam ma bai dace ka sanar da shi wannan wa idan tuwiyat annafsu ala mulam mulam ne haka ne ko malamatil almusta'zani alaihi idan har zuciya ta tattaru akan zargin wanda aka nemi izini a gare shi wajarar lisanu biloku'i haka ne? wajarar lisanu biloku'ati fihi sannan kuma harshe ci gaba da unzuwa wurin aukawa cikin mutuncin wanda ya mai da kai ka koma kana ya fitarsa da bakaken magan da habaici yanzu a status ba da yawan masu status wallahi wasu ba don Allah suke sawa wallahi al'azim status wannan na whatsapp akwai wanda kawai kasan habaici yake ma wani wani zagin wani yake wani soka wani magana yake to me amfanin wannan ba alama hankali ne wannan da natsuwa ba da yawa ana yin irin wannan wanda aka yi suna ganin kai kaji mutum yana cewa to dan da dai ba a so ya girma kuma billahi lazi sai mun gwada ma mutum to wannan da ji a kasan da wani yake in yama ba daidai bane ka gaya mishi mana mala'ika ne shi ɗayan biyu ne wa inna au iyakum la'ala hudan au fi dalalin mubin ko dai kai kake kan kuskure ka dauka shine mai kuskuren da yawa ma akwai irin waɗannan ko kuma kai ne baka fahimce shi ba da za ka yi magana da shi da ka gamsu kuskure kake kai to amma mu ce goma gefe ta lalata yanwantaka ba a so yanwantaka ya lalace wanda kuma zai lalata so shirya abin da zai faɗa mu Allah Allah ya datar da mu kanat tilka alhalatu dalilan ala adami sidq at-taslim li amri Allah fi nafsi al-abd idan mutum ya zamto ya koma yana auka mutum da maganganu marasa dadi to ya zamto wannan halin da yasa kanshi wani hujja ne na rashin gaskatawa da gaskiyar mika wuya ga umarnin Allah subhanahu wataala a cikin ran mutum wa hadhihi al-mas'alatu wa sabiqatuha fihima hukmani min ahkam al-istidani yata'allaqani bil idni wal man'i waɗannan matsaloli da mun kalle su da kyau wanda suka gudana suna nuna hukunci guda biyu daga cikin hukuncin neman izini wanda suka rataya da a ba mutum izini ya shiga ko a hana shi wa baqiya hukmun salisun saura hukunci na uku wanda shi kadai yayi saura wa huwa shine adamu ijabatul musta'zin shine kare mu izini baka ji an ce ka shigo ba baka ji an ce ka koma ba wannan shine hali na uku fa illam yujib idan har mutum ya je ya yi sallama shiru kuma ya san kila an ji shi kila ma ji motsin mutane to shi ma hukuncinsa shi ne raja'a sai mutum ya koma wani kila yana jin daun ya ce da kai koma amma ya barka ya san kana da hankali kai ka gane me yake nufi bal istizanu lahu halani dan haka neman izini da yana da yanayi guda biyu ihdahuma na farkon su usulul ijabati shine mutun ya samu amsawa bi idni bil idni ta hanyar bashi izini aw al man'i ko kuma hana shi shiga wa in udina lahu dakhala in an masa izini sai ya shiga wa in muni'a in ko an hana shi raja'a sai ya koma wal akhar wal ukhra ta karshen kuma adamu husuliha shine zamto ma rashin samuwan izini din gaba daya ba a ce shigo ba a ce karka shigo ba fala yujabu bi iznihi ta yanda ba a amsa ma izinin da ya nema aumuni au man'ihi ko kuma an ba a hana shi ba a wannan lokaci shi kuma hukuncin sa fayar jiu sai ya koma qala al-musannif wa faqahu Allah ta'ala malan yake fada a cikin adabi na uku a thalith yake cewa sammillaha ibtida'i aklika wa shurbika qa'ilan bismillahi wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika wa idza faragta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah ladabi na uku san millaha ka ambaci Allah fifti da'i aklika a lokacin da zaka fara cin abincinka wa shurbika ko shan abin shanka qa'ilan kana mai cewa bismillahi da sunan Allah wa kul bi yaminika sannan in zaka ci abincin ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika sannan kuma ka ci gabanka wa idza farakta idan ka gama cin abincin kuma fal'ak to sai ka lashe ka sude asabi aka yatsun hannunka wa qul sannan sai ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah mu ma mun ce alhamdulillah ko qala sharihu malam mai sharhi yake fada wa faqahullahu Allah ya datar da shi yace zakaral musannif wal faqahullahu al adab al thalith malan ya faɗa mana ladabi na uku a wannan gaba min al'adabil ashara daga cikin ladabba guda goma da zamu ji su wa huwa yata'allaqu bi adabi ta'am wanda shi kuma yana rate ne da adabi ladabin cin abinci wa fihi sittu masaila shi kuma karkashin wannan akwai matsaloli masu muhimmanci guda shida fal mas'alatul ula mas'ala ta farko wa fi qawlihi cikin fadin sa da yake cewa sammillaha ka ambaci Allah fifti da'i aklika a lokacin da zaka fara cin abinci wa shurbika ko zaka fara shan abin sha wa hiya fi dhikri ma yuqalu inda ibtida'i al-akli wa shurb wa hiya wannan fadin bismillah din fi dhikri yana daga cikin ambato ma yuqalu wanda ake fadi inda ibtida'i al-akli a lokacin fara cin abinci wa shurbi ko shan abin sha walmuradu abinda ku ake nufi bilibtida da farawa shine almubadaratu yin gaggawa bi kauli wurin fadin ta kafin ka fara qabla il akli kafin auka wa cin abinci din kar mutun ya ji yunwa musamman yana ganin abin zai kare kila ko da kudin shi ba zai iya samu ba tun da bai da aure ko asa akwai kwanan shago ta da kai da galar rufa da buhun algarara lockdown din ma da aka shiga ba masu abinci su lockdown rubi biyu suka yi zulumacin ba a zuha fauka ba na san kun san da ku nake in kun jawo shi ku yi abin da ya kamata sun mutum ya sai ga ya ce ala nura suna nan zan fara baka listinsu to mutum ya gaggawan wannan fayati biha qabla shuru'ihi sai mutun ya zo da bismillah qabla shuru'ihi kafin farawansa kafin kutsawansa fi aklihi a cikin cin abincin sa shurbihi ko shan abun sha wal mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu karkashin wannan fi qaulihi cikin fadin malam da yace qa'ilan sai ka ce bismillah da sunan Allah ai abinda ake nufi hala tasmiyatika fil ibtida a lokacin da zaka yi ambaci Allah din a farkon fara al-akli cin abincinka wa shurbi ko shan abin sha fatakulu sai a jika ce bismillah ina mai farawa da sunan Allah fa qauluhu fadin sa ne ce qa'ilan bismillah kana mai cewa da sunan Allah tafsirin li qaulihi wannan shike fassara abinda malaika ya ce sammillaha fil ibtida'i aklik ma'ana sammillah ka ambaci Allah fatakulu sai ka ce bismillah shine ma'ana an ka ce sammillah an ce ka ce bismillah muktasiran ala sigatil mazkura kana mai takaituwa akan siga yanayin da aka ambata na fadin bismillah kadai ba tare da ƙara wani abu ko ragewa ba li'annaha imtithalul amrin annabi fi hadisi umara bin abi salama domin wannan shine siffantuwa da aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abi salama umar bin umar bin abi salama Allah ya kare da a gare shi المخرج في الصحيح وان حديثي نينا cikin sahih al-bukhari anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala lahu wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace da shi ya gulam ya kai karamin yaro sammillah kace bismillah lokacin da zaka ci abinci wa kul bi yaminika sannan ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika kuma ka ci gabanka karkarin ka cakuda hannu kana diban gaban wasu faƙauluhu sallallahu alaihi wasallam don haka faɗinsa a cikin wannan hadisi manzala sulasun ya ce sammilla ya ce da shi sammilla ai abinda yake nufi ƙul ka ce bismillahi da sunan Allah waka a tasiri sannan kuma abu ya fito fili da sanadiyan wannan bi hada a cikin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatit tabarani mun duba hadisin at-tabarani zai fito mana da wannan bayanin hadisin filla filla dan Allah ya ce sammilla ka ambaci Allah wani zai ce to har yanzu bai an ce bismillahin ba kuma cewa aka in an ce sammilla ka ce bismillah ko to shine yace abin ya fito fili a cikin hadisin da at-tabarani Allah ya ji kansa da rahama ya ruwaito fil mu'jamil kabir a cikin al-mu'jamil kabir fil hadith al-mazkur dangane da wannan hadisi da muka ambata yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lahu man Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ce ma Umar bin Abi Salama yayi ya gulam ya kai yaro kul bismillah kace bismillah kaga kenan wannan riwayan tana mene fassara wancan wa ziyadatu alaiha bi dhikrir rahman mutun ya kara ya ce bismillahir rahman aw bi dhikrir rahmanir rahim ko ya ce bismillahir rahmanir rahim aw bi idafati ghairihi ma min al-asma'il husna ko mutun ya cira ar-rahmanir rahim din ya dauko wasu sunayen Allah kyawawa wanda suka inganta ya hada tare da bismillah nan aw aw jal'ihi mawdi'a mawdi'ahuma aw mene aw mawdi'a hadihima ko kuma mutun ya cire bismillah ya cire sunan Allah ya dauko ni sunan Allah wanda ya inganta ya sanya ko kuma ya musanya rahmanin rahim din ya sanya wasu a makwafinsu ka an ya kula kamar mutu ya ce bismillahir rahmanir razzaq in ko dan najeriya aka ba dama na san wannan ma zai faɗi ko bismillahir rahmanir razzaq ina fara da sunan Allah mai rahama ar-razzaq mai arziki mutanen rahama ko misali ar-razzaq sunan waye sunan Allah inna Allah huwa ar-razzaq zulmani quwwatil matin aw bismillahir razzaqul karim ko mutum zai ci abinci ina fara da sunan Allah mai arziki kuma mai karamci ma'ana wanda zai iya baka tun kafin ma ka yunkura kenan kullu zalika yatahaqqaqu bihi al-umur wa ziyadatan al'amari yana tabbatuwa da shi kuma da ƙari din fal'ati biha hasalat minhu tasmiya duk wanda yazo da irin wannan sigar tasmiya dai ambatan sunan Allah ya faru daga gare shi faqal sai ce bismillahi thumma zada alaiha ma zad misali mutum ya ce bismillah sai kara ko arrahmanir rahim din ko arrazzaqul karim din kamar yadda malai ya fada yace ko dai wanne ne kai abin da ake ce ma tasmiya amma la ku ji karshen waqtalafa ahli alilmi fil aqli minhu minhuma sannan kuma malamai ma'abuta ilimi sun karu juna ilimi dangane da ci daga waɗannan biyu din a huwal iktisaru ala qawli bismillah shin mutum zai takaici ne a fadin bismillah kadai am takmiliha ko ko zai cika bismillahin ya kara da arrahmanir rahim wa ma jara majraha da ko irin wanda ya gudana irin wannan tsarin kamar arrazzaqul karim din da ya misali a kansa faktara abu zakariya annawi ibn taymiya wato ni a wannan ke so ku gane shine waɗannan ladubban kuna gane matsayin su ba musulunci kuna fahimta irin abin da muke fahimta kaga wasu abu ne da kake ganin kamar kanana a cikin mutane ko to amma kaji an ce Allah ya ce manzo Allah ya ce sahabi yayi manyan malamai sun sabani akai sun karu juna ilimi irin su ibn taymiya su imamu nawawi za su bata lokacin sa akan abin da suka san bai da daraja a wurin Allah wallahi ba za su yi ba kuma irin waɗannan suke gyara mutum ba suke saita mutum har yazo ya dauki irin manyan ɗabi'un da bai ma san Allah ya masa rahama sanadiyarsu ba to shi ne ce abu zakariya annawi wa ibn taimiyya da ibn taimiyya al-hafid jika kenan ta wurin uba ko shi ne hafid siftu kuma ta wurin uwa haka ne shi? na annan ziyarata akmal wa afdal su sun tafi akan ƙarin shi ya fi cika kuma shi ya fi daraja ka ce bismillahir rahmanir rahim misali wa na za'a kuma abul fadl ibn hajar ibn hajar Allah ya kara masa ya tashi kuma ya ja akan wannan fi fathil bari a cikin fathil bari muta'aqiban kalamun nawawi yana mai bibiya da tabbatar da abubuwa ya mai da amsa akan su akan maganganun al-imam an-nawawi lamma zakarahu a yayin da ya ambaci wannan maganan tasu yayi bayanai waɗanda yake nuna ya tafi akan sabanin haka bisa dalilai min annahu lam yaqif ala dalilin khas dalilin ko da yasa bai dauki maganar su ba shine dukkan su maganganun su bai tsaya akan wani dalili ke bantacce da ya nuna hakan na nassi ba ya fi da annan ziyadata akmal da ke nuna cewa ai ƙarin nan shi ya fi bai samu wani hujja da suka kawo wanda ya fito sarari na aya ko hadisi ko wani aikin magabaci da zai tabbatar da haka ba kamar ice hadi ne da Allah a takaice wa ma dhahaba ilayhi ibn hajar wannan abin da ibn hajar ya tafi a fathul bari na tsaya a bismillah kadai akwa shi yafi karfin magana saboda shine yake kan nasi dodar ba tare da kwana ba fal akmal dan haka dai abin da yafi cika shine al-iktisar mutun ya takaitu alal walid fi sunnah akan abin da ya zo a bisa doron sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawiya min qauli na fadin sa da yake cewa kawai ka ce bismillah tunda hadisin Imam Tabarani da muka ji a baya ce ya gulam ul bismillah to kaga sauka akan wannan dole sai an samu wani hadisin kamar yadda shi wannan hadisin ya zo ya fassara wanda yake sabmillah a baya ina fata kuna tare da ni fa in zada alaiha in mutum ya kare akan wannan shay'an wani abu ko mun kankantar sa faqad adala ila al-maqdul haqiqa ya karkata ko ya karkace ila ya karkata ila al-maqdul an al-fadil zuwa ga abin da ke da daraja amma akan wanda ya fi shi daraja ka ku ga an kusan wanda ya fi a koda yaushe wa kana fi'luhu ja'izan amma dai abin da ya aikata halastacce ne tunda ba ba wani abu ne na hayaniya ba wata kaddama annat tasmiya kuma ya gabata cewa lallai yin tasmiya yin bismillah takunu fi ibtida'i ta'am yana kasancewa ne a farkon fara cin abinci wa man lam yusammi fi ibtida'i wanda bai iya cin abinci bai iya yin bismillah a farkon cin abincin ba falahu halani to shi kuma yana cikin yanayi ɗayan biyu zai yi wa ka manta ko zai yi wa ka shiga wani yanayi da mutum bai yi bismillah din ba to idan mutum ya kasance haka to yana cikin yanayi guda biyu ihdahuma ɗaya daga cikin su shine an yazkura tasmiyata fi afna'ihi sai ya ce bismillah din a lokacin da yake tsakiyar ganiyar cin abincin sanda yake cikin cin abincin sai ya bismillah sa wannan afallahu amma salafa kenan fa yati biha qa'ilan sai yazo da yake na mai fadin bismillah fi awwalihi wa akhirih ina ne ina ina mene ina fara ina yi da sunan Allah a farko da ƙarshe wal ukhra ta biyun kuwa dama ce yanayi biyu ne ko Allah ya kuraha illa ba da faraghihi wanda ya kila ya ji yunwa da yawa Allah ya kuraha bai ma iya ambatan bismillah ba illa ba da faraghihi sai bayan ya kammala cin abin min ta'amihi ya gama cin abincinsa wannan kuma fala yushra'u lahu al-ityanu biha ba a halasa fi sai ya zo da ita ya riga ya gama babu ba'diya a cikin bismillah an fahimta an tambaye Sheikh Usman bin Fodi cewa idan mutum yana ci abinci ya yi loma ɗaya ya manta bai bismillah ba sai da ya loma ɗaya sai ya tuna ya zai ya ce sai ya ce bismillah aka ce in ya manta ya na biyu bai ba ya ce in ya tuna a na biyu ma sai ya yi aka ce a na uku bai ce wai har loma nawa musulmi yake yi ne ni kuma na ce ala kawo shi ya dawo yanzu ya sha mamaki hatta ko kakola yanzu akwai solo akwai orobo akwai wane ne hawa hawa iya sa cikin ka iya ɗibanka an koma kawai bautan ciki da kila ala yawaita kiyamun laili da azuma alhamis da litini duk wannan ba za a ganshi matsala ba Allah ya ji kan manya wal mas'alatu thalitha mas'ala ta uku fi qawli ya fadin sun cewa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama wa fihi bayanu alatil akli a cikin sa akwai bayanin abinda ake cin abinci da shi minal insan daga cikin mutum wa hiya al yad shine hannu al yumna hannun makuma na dama shek وترك التصريح بكون بكونها اليد sai dai a cikin hadisin ya bar bayani a sarari na cewa ya zamto da hagu ne za a ci li'annaha alat menene alatuhu ko almalumatu inda nasi kullihim domin wata al'ada ce wani abin amfani ne sananne a wurin mutane gaba daya mu'minuhum wa kafiruhum musulmai da kafirai sai dai abin mamaki kuma yanzu canjawa ake yi in ka je restaurant ma sai a kokari a baka abinda ma sai ka hada hagu da dama hagu da dama duka gaba daya ko barrihim wa fajirihim a cikin masu nagartan mutane salihan bayi da fajiran cikin su farrijlu laysat alatu akli adatan mun sani kafa ba ba abincin abinci bane a bisa al'ada walau akala biha koda wani dan feleken kuwa ya amfani da kafa ya ci abincin da ana samun yan nuna iyawa fa'alatul akli da haka dai abinda ake ci abinci da shi adatan a bisa al'ada hiya liyad shine hannu fal ahkamu muta'allaqatun biha dan haka ne zamto ma hukunce hukunce suke ratayuwa da su wal yadul ma'muru bi ittikhad haka ne bi ittikhadha alat alata aklin hiya al yadul yumna hannun da aka yi umarni da amfani da shi wurin cin abinci shine hannun dama li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fada fil hadisi a cikin hadisi al mutaqaddam wanda ya gabata yace wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannunka na dama wa man lam takul lahu yadun duk wanda ya zamto an jarabe shi ko an haife shi ko lalura ta sa ba shi da hannu Allah ya sa da masa kafara sarat lahu qudratun to shi yanzu ya kasance yana da iko an ya kula bi kadamaihi da yake ci da kafafuwansa na san kun sha ganin bidiyo na irin waɗannan ko wanda Allah ya jarabe su da wannan Allah ya mai musu da mafi alkhairi duniya da lahira mu kuma Allah ka tsare mu fa innahu yuqaddimu al-aqla bil yumna amma duk da hakan shi ma sai gabatar da ci da kafan dama illa an ajaza sai dai idan ya kasa fa innahu yakunu ma'zuran a wannan lokaci sai zanto shi abin yi ma yi ma uzuri ne fayakul bima yastati'u sai ya ci da abin da yake iya ci li ajizihi saboda gajiyawarsa da ya zo na uzuri wal mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu fi qawlihi a fadin sa da yace wa kul mimma yalika ka ci abin da ke gabanka ai abin da yake nufi mimma yaqrabu minka na daga abin da ke kusa da kai li hadisi umar bin abi salama saboda hadisin da muka karanta da wannan sahabi al mutaqaddim zikruhu wanda mun ambace shi a baya wa muhalluhu wurin da ko ake wannan abu shine idan kana ta'amu wahidan idan ya kasance abinci guda ɗaya ne misali tuwo ne kadai a kwanan ba haɗe yake da wani abu ba akwai abincin da a plate za a sa kaza a sa kaza ko ko a kawo muku dining table akwai can akwai kaza akwai irin nau'i kaza akwai kaza da sauransu to irin wannan shi kuma ina hukuncinsa fa in ta'addadat anwa'un anwa'uhu idan nau'uka abinci ya bambanta ga wannan mai miya wannan kaza wannan kaza dukkan sa haɗe an sako su ai annabi sallallahu alaihi ya ce ka ci abin da ke gabanka to yanzu kuma an sako ga abubuwa iri daban-daban jaza ya halarsa an ya tanawala minhu ma ba'u da anhu da ya ci abin da yake nesa daga gare shi wai da kana tilma'idatu idan dining table teburin cin abincin ya kasance zata sinfin wahid nau'in abinci ɗaya ne a kansa gaba ɗaya a kalamin mayalihi sai ci wanda ke gabansa kar ya ɗauki wancan ya ɗauki wancan tun da duka ɗaya ne wa in ta'addadat amma idan nau'uka abincin ya yawaita anwa'uha nau'uka abincin fa qaruba fa qaruba fa qaruba shay'un wa ba'u da shay sai zamto ga wani a kusa da shi ga kuma wani can a nesa da shi misali ga mene a kusa da shi ku taya ni shinkafa ko a nesa ga me to kaji malam kaji tafsirin ɗan Najeriya. Misali ga shinkafa a gaban shi an cila mai ga kuma naman ɗawisu can a nesa. Kun ga wannan ba ɗaya ba ne da wancan ko? Allah ji kan Baba Hadi, kun tuna Baba Hadi na Badara. Ya zo gidan ‘yar uwan shi ne tana kyautata mishi ta saka kamai abinci baba, Allah ƙara ma baba lafiya, mu ma mun ci sosai. Da aka zo ana zuba mishi, sai ce ma Mahmud, duk kun san Mahmud, ga shagon can ma bai nesa da masallacin nan. Ya ce, Mahmud zuba mun, da ya zuba sai ya ce ba ba di wanne zan zuba ma akwai kaza akwai kaza ya lissafo ciki ya ce da dama da farfesu da soyayye da shinkafa zuba ma shinkafa sai in sa maka nama ya ce a'a mahmud zo a hankali ka fara zuba wanda ake dadewa ba a hada ba ka zuba mun wanda ake dadewa ba a hada ba in na ji da wasarari sai ka sa shinkafar to kun ya riga gama tafsirin Allah ya ji kanshi da rahama ya rasu Allah ka gafarta mishi to idan irin wannan ya faru misali sai mutum ya zo gashi abubuwan sun nuna wannan akula mimma yuhibbu sai mutum ya ci abin da yake so sai ya zabi wanda yake so sai ya ci ba kuma laifi yayi ba falahu an yakula min al-ba'id anhu dan haka ya halarsa a gare shi ya ci abin da ke nesa da shi li'annahu laysa shay'un min min jinsihi qariban minhu dan bai zamto iri ɗaya da abincin da yake gaban sa ba wal mas'alatu al-khamisa mas'ala ta biyar fi qawlihi fadin sa da yace wa idza faragta idan ka gama cin abinci fal ak asabi aka kalashi hannuwanka mu wallahi abin da ya fa kaman annabi ya ce ai sai mi kuma mun sa akwai maslaha ta duniya da lahira a ciki kun fahimci maganan ko na tsaya nan saboda mutumin da aka gama lalata mai tunani sai dauka wannan ba shine burgewa ba kuma wallahi ko a lafiyancen kabi sai kaga cewan wannan shi yafi dacewa da za a yi bincike a yi research in ka rantse ba kai kafara ba sai kaga wannan shi ya fici da cokali to ga ma shi ma a fili hepatitis B yanzu da yawan masu daukan wannan cuta ce a restaurant suke dauka a cokula cokalin da wani ya ci da yawunsa aka sa ruwa aka wanko cokulan aka dauko da shi kai ka ci abinci da shi kuma ka dauki cuta ya ci abinci da shi ya dauka afwan kun gane magana to a nan inda hannunka ka wanke ka tsoma kai ma annabi salati ne zai faru baka ma san ana yi kai ka dauki hadisin da ma dan duniya ne fi ganin nauyin sa fiye da wannan hadisin kuda ya fada cikin abincin ɗayan ku ko abin shan sa ya danna shi ya fitar da shi ya jefar da shi ba da yan shi'a da ire-iren su karnukan yahuda sun ta ihu akan wannan ba amma ba yan duniyan ne kuma suka zo da kansu suke kuma cewa an gano cewa bufuken shi ɗaya magani ne ɗaya ɗaya abin nan ba ku karanta littafin alƙihun miyassar da muke yi da ku na sa'ad abu aziz ba ɗaya na nukbatun min al'ulama ba na sa'ad bin abu aziz ya kama ganganu masu kyau a ƙarƙashin wannan to shi yasa in kun ji annan sulas na ya faɗa wa ko kama buɗe kunninka wani ma ya gaya ma kanzan ku rege ka bata ma kanka lokaci duk abin da annabi ne ce a yi wallahi kakka juyo in ko ka juyo to za ka kife kuma za ka ga ana yi babu kai kuma wallahi wanda suka bi umarninsa za su ci nasara kana ji kana gani kana ji kana gani ko a jima ko a dade duk wanda ke kan sunna sai kaga yayin nasara a cikin babba da karamin ayyuka na rayuwa da haka hani'an ga wanda ya zauna akan sunna daram kuma yake tashi wannan ka ya hau jirgin annabi nuhu zai tsira ina fata kun gane yawwa wa hadhihi almas'ala mala yace wannan mas'ala ko watali wataliyatu hada wanda ke biye mata min adabi ta'ami dangane da ladabin cin abinci almurattabu ba'dahu wanda aka jera a bayanta fa adabu ta'amu thalathatu aqsam da aka la dubban dai abinci sun kasu kashe uku ahaduhuma na farko adabun qablahu abinda ake kafin cin abinci shine bismillah wa thaniha nabiyun su kuma shine adabun ladabin da ake fi asna'ihi lokacin da aka manta aka shiga cin abincin sannan aka tuna shine bismillah fi awwalihi wa akhirihi sannan wa thalithu wa thalithuha sannan na ukunsu shi ne adabin ba'adahu ladabin da ake bayan gama cin abinci faminal adabi ba'adal faragi min sa'am don haka yana daga cikin ladubba da bayan mutu ya gama cin abinci wal infisali anhu kuma ya rabu ya gama ya kammala shine laqul asabi mutun ya lashe yatsunsa wallahu idan aka ce allahu huwa shine allahsu bil lisani mutun ya lashe da da harshe wal adabu fihi ladabin da ke cikin wannan shine an ya kuna afwan na tuna wata magana da malam tukur almanar hafizahullahu ya gaya mana shi ma sheikh aminuddin na na Kano marigayi Allah ya gafarta malam aminuddin shi yake gaya masa yace sun je ko ingila ne sai suka gama cin abinci sai lashe hannun shi ya ya sida kwano akwai wani bature yana gefe shi kuma kawai a ɗaukayar coca-cola shi yana ɗan korawa sai yana kallon kamar shi abin da ya halin yunwa ne kun fahimci magana ɗan duniya ma wanda bai san daraja Allah da manzansa ba zai iya wannan tunanin amma duk wanda ya irin wannan tunanin to yana kan hatsari rayuwarsa na kan hatsari saboda shi saba ma nan sallallahu kat kadan sai mutum ya fada rami falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim to da ya zauna kusa da shi a takaice sai ya ce da shi wai a shek ya ce kin arne wai ku a garinku mai kuke ba karnuka ne mana irin ya ga su cinye kuna cinye komai duka to mai karnukan kuke samu mai na ce muku yana sha batura sai ya ce mu koka kola muke shayar da karnukanmu da shi mana kai kare ne kun gane fikihun haka ake yi duk wanda bai daga masu na kafa ba ba daga mishi shine ka'idan shi ne ƙa'idan duk wanda bai daga ma suna ƙafa ba ka daga ne shi ko ba haka ba ne kai ana iya taka ka kai haƙuri in kai aka taka dama ka yi haƙurin shi ya fi ai duk a wanda za a yi ma a yi a iya jure amma duk wanda ya taɓa manzo Allah suna son to ya ji a jikinsa ya ji a jikinsa kawai shi ne magana ina fata mun fahimci wannan kuma rashin jin haka wallahi ɗaya ne daga cikin alamomin munafurci ga mutum saboda duk alkhairin duniyar nan da lahira da za mu samu wallahi ya zo sanadiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai wahalan da yayi ba da Allah bai zaba mana shi ba da bai bar ƴan mazan jiya da suka rinka mutuwa a daji dan su kawo mana sako ba dinnan maguzawa ƴan wuta muke wallahi ya za ka yi addinin wannan hasken da Allah ya ba mu ta hannun suwaye ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa har suka bar duniya ba su mori ma wahalar su ba duk muke woran da wahalar da suka sha to saboda haka duk in abu ya taba sunna jama'a da gaske ake yin shi Allah ya taimake mu duka malam so nake yin tsaya na'am dan muje ina da minti goma anan ina so in takaita shekkai mana abin nan ina ne an yakuna rafiqan duna sautin ko ladabin shine kasance an yakuna rafiqan kai ina والعدم فيه أن يكون رفيقا دون صوت فمن يدخل في أصابعه يو يذمتو لا صند متنزي يذمتو رفيقا مي سوشيري إذن كالاشي بأماسا تارد جن ونك عرابا دون صوت كاجي كان لا صند كمن نمي جن ينوى شي ما سيذمتو رشي لدني faman yudkhil asabi'ahu fi fihi din mutumin da zai sa hannunsa a bakinsa ba da ta'am bayan cin abinci thumma yajzibuha bi sautin shadid sannan ya ja ajiya ja harshensa da ya ja ya lashe harshen nan da wani sauti mai tsanani mufariqul adab wannan ya rabu da kuma ladabi shi ma sai zanto ana kallon mutum wani iri fa inna haqiqatan lahsi haqiqanin lashewa da ake nufi al-mahmud wanda yake abin yabo a wurin shari'a an yalqaha la'an khafifa mutun ya lashe lashewa mai sauki wanda ba tare da an ji wannan kwarmatan jan harshen nashi ba ya hadithul waridatu fil amri bidalika saboda hadisin da suka zo suke umarni da haka raja'a barakatiha mutum yana mai fatan samun albarkan da ke cikin wannan aikin nashi wa yajri majra lahsil asabi hakanan zai gudana lasan waɗannan yasu lahsul alatil akli kamar lasan shi ma kwanan cin abincinka yanda aka ce ka lashi kwanan ka suɗe ba laifi bane shi ma kwanan abincin a suɗe shi malam ahmad ibrahim bamba allah ya kara masa lafiya wata rana muna karatun sahihu muslim a gabansa yake gaya mana wasu ɗalibai daga cikin lokacin su shek bin baz ya ɗauke suka je pakistan yace da suka haɗu da wasu ɗalibai ya ce a wurinsu daga cikin babban ladabin da suka koya shine cin abinci za su kawo ma duk irin abincin da suka ke su kuma iya cinka har da wanda baka san shi ba sai su ce maka ka rinka ci a hankali yanda zaka koshi ka samu ladan su da kwano kaga ce ba yunwa bane sunna ce ina ba da kun gane babba cikin abin da su kwadaitar da kai shine ka ci yanda a hankali zaka zo gab ka koshi a daidai lokacin da zaka samu ladan su da kwano kar ka zo ka bar abin da ba zaka su ba kuma wannan ai miki abi karanci yana hana almubazzaranci kuma yana koya maka hakuri da babu kun banci magana duk mutumin da bai makansa tarbiya da iyalansa ya musu tarbiyyar iya rayuwa da babu ba to wallahi ran da babu ta kwankwasa mu mutum kofa la sha mamaki Allah ya tsare mu da babu wanda ma suke da babu Allah ka raba su da ita kuma Allah ya ce haka dan lashe kwano kamil aqa kaman cokali au shauka ko cokali na tsiran abinci yake ce mishi fakko au sikin ko irin askan da ake yanka wani abin da ya shafi na shari fa inna ma yujra min albarakati fi ta'ami yabqa fi hadha kama yujadu fi asabihi almutanawil abinda ke gudana na albarkan abinci yana gudana a irin wannan ana samunsa wanda ake samu a yatsu shi ma ana samu ga mutumin da yake cin abinci abincinsa biye da da hannunsa ba sharatan kai tsaye walmar muhayyarun mutum da ya an bashi zaɓi fi tasiri hadhihi alfadila wurin samun wannan daraja da matsayi alwariyatu fil ahadith wanda suka zo a cikin hadisai masu yawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baina kaunihi tsakanin kasancewarsa ya zamto yal'aquha yana lashe abincin ne bi nafsihi da kansa aw yul'iku aw yulquha ghayrahu ko wani ya lashe masa an gane ko mutun ya lashe ko ya bayar ame kaga hankalin ya tashi basu ma san ana yi ba mutun da yi wasa ramadana kasa da kwana 100 wallahi ko da yake malaka samu masu tahajjud da kwanan masallaci kama sahabi zalika alhadith an annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yanda mutun ya lashe ko a lashe masallan hadisai ingantattu sun zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal mahsusu bi alqi ghairihi da abin da yake ke banta da haka ne da abin da ya shafi lasan waninsa min man man bainahu wa bain asabihi al mal'uqi muna'asatun wa mulatafa yanzu wanda ya zamto mai lashe masa a wani abu na ɗeba kewa da tausayi da lallashi a tsakaninsu ka zaujin kamar me matan mutum ko awwaladin sagir ko yaro karami ba babba ba ya zama babba ya zama wata halitta ta daban an fahimci magana kamar dan yaro misali duna man ya tafazzazu adatan min zalika banda wanda ake kore shi aka kore shi a bisa al'ada ga irin wannan kamar wanda ya girma da wanda kuma ba ba iyali bace bainal hadith alwari domin hadisin da yazo fi dalika akan wannan fi kauli sallallahu alaihi wasallam a cikin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fadiyal aqha to mutun ya lashe sa ai bi nafsihi shi da kansa kenan aw yul'iqha ko kuma a lashe masa mahalluhu abinda ake so a fahimta shine ma jarat bihi nufusul arab at-tayyiba abinda ke gudana ko ya gudana na dabi'un larabawa daddada min al-mulaqafati na daga abinda ya shafi tausayi wal mula'aba da wasa bidalika baina zawjin wanda ke faruwa tsakanin miji wa zawjihi da mata da miji au baina abin ko tsakanin da wa ummin da kuma da mahaifiya wabnihima da da kuma ƴaƴansu uwa ko uba din ƴaƴan uwa ko uba fa mithlu zalika misalin irin wannan taqiqul lisunna akwai tabbatar da sunna a ciki Allah ya ba ku raya ikon rayata wanda kuma yake da aure bai yi to ga dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi in ka je gida sai ka gwada ko sau daya in baka sai kaza ba yau sai ka siya ka je da shi ayi ma kakka je ka sa ayi da tuwo ko malam ta riga ta koshi da tuwo bai za ta nasa ka dawo kana majalisi ta cike ciki sai ka je da kazan nan ka je ko yahu za ka ɗan ɓata rai ko da ko za ka bayar ka ji a jika ne duka miƙa ba komai Allah ya biya tun da kai ka auro gaba Allah zai ƙara ma budi to shi ne malaika a nan ke cewa amma ma bai na mallam yan aƙi bai na kuma asiratu zaujiyatin amma wanda ya kasance babu wata alaka ta sukurtaka da ke tsakaninsu na aure au abawiyyatin ko kuma abin da yake na haihuwa na ubanni فإن هذا مما يتتقذر منه العرب wannan yana daga cikin abin da laraba su suke ganin kazantansa a cikin al'adarsu kuma mu ma kai kamata mu gani wata taqazzazu minhu an-nufusu adatan sannan kuma hakanan zukata suna ganin kin da kyamatansa a bisa al'ada wa min ma'ayiri abwabil ahkami inda inda Ahmad wa ghairihi daga cikin abin da ake auna kofofi na hukunce-hukunce a wurin imamu ahmad da waninsa shi ne matsubi a tsarihil arab shi ne abin da larabawa suka ɗabi'antu da shi ana auna wannan idan akwai abin da aka duba sai a ƙarshe akan iya cewa a duba al'adar larabawa ya abin yake idan al'adar su wanda take mai kyau yana gudana kaza to sai a aiki da shi al-mustaqima amma al'adar ya zamto mai kakkiya wanda ta dace da addini wa mislu hadha ma. يعلفه العربي الطيب عند وقوعه على النعت المذكور wannan kuma yana daga cikin abin da larabawa suka saba da shi daga cikin daladan abubuwa na faruwa akan abin da aka siffanta aka kuma ambata shi a baya duna gairi iban da wani wanda ba shi ba wal mas'alatu sadisa mas'ala ta shida fi qawli a fadin su da cewa kul alhamdulillah kace alhamdulillah wa huwa muqabilut tasmiya wannan yana yana fuskantar faɗin bismillah bada a farko fa ya kulu ba da farazihi sai mutum ya faɗi bayan ya gama cin abinci ya ce alhamdulillah a makwafin a farko ya ce bismillah nan da nan ko a farawa haka ne yana kammala kuma sai ya ce alhamdulillah wa mahalluha alfaragu min at'ami wal infisalu anhu wa mahallin faɗin alhamdulillah din yayin da mutum ya kammala cin abinci ya rabu da ci din fa idza faraga min at'ami kullihi idan mutum ya kammala ya gama cin abinci gaba daya aklan aw shurban abinci ne ko abin sha nau'an aw nau'aw anwa anwa'an nau'i ɗaya ne ko nau'uka da yawa ko ma dai wanne ne hamidallah azza wa jalla sai gode ma Allah mai girma da daukaka wal ahadithul waridatu fi siyaril hamdi ba'da ta'ami mukhtalifa hadisan da suka zo suke magana akan sigogin yin godiya ga Allah bayan gama cin abinci suna nan nau'i daban-daban ya jama'a husulul hamd wanda yake tattara duka dai samuwan godiya duk in ka tattara hadisan suna nuna dai a samar da godiya ga Allah bayan gama cin abinci fa huwal ma'muru bihi domin shine abinda Allah ya umarni da shi da manzansa almuhaqqiqu tilka alfadila wanda yake tabbatar da wancan falala da muka ambata na cin abinci din faida qala al-abd don haka idan bawa yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kafahu fadin alhamdulillah kadai ya wadatar faida zada idan ko mutun ya ƙara ma ja'a fil warid a cikin wani abu da yazo a sunna an tabbatar cewa yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka qaulihi kaman fadin sa da aka ji wani lokaci ya ce alhamdulillah tayyiban kathira godiya ta tabbata ga Allah daddada mai yawa mubarakan fihi mai albarka a cikin sa gairar makfiyin ba tare da makfi wadatacce ko wala makfur kuma ba mai kabutulcewa ba wala mustauda wala mustauda a rabbahu kuma bai ban kwana ko da ubangijinsa ba au gairahu ko makamancin wannan min alfazil ham daga cikin lafazan godiya da suka zo ba da fa'am bayan mutum ya gama cin abinci alwarida kamar da zuwa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace kana zalika akmal wannan sai zamto shine mafi cika mu ma kuma Allah da anan zamu cika gobe sai mu haufi jo a guje malam ba a wannan insha Allah muna zama Allah ya azuta mu da ɗaya daga cikin malaman mu malam Nuruddin Mujahid da na san zai zo Allah ya sani ni da yau na huta kuma insha Allah in zai zo gobe to gobe shi zai katimar littafin nan da haka nan dai ba zai kyautu ba a ce mun rufe zaman ba tare da jin kalmomi ɗaya biyu da gare shi ba da haka zan mai da abin magana zuwa gare shi insha Allah kalibatan tanfa'una wala tadur ashad bismillah ne kamata ka dawo na ai hasken ne ban su a juye juye tare da zama shi kawai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن الحكيم العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله a irin daura makamanciyar haka bata bukatar wani taliki bayan an gabatar da karatu domin karatu ne da yake tafiya wato ko murattalan don haka baya bukatar a ce sai an allaka wani abu a cikin abin da aka ji kawai ina jin abin da zan faɗa bayan kalimatu shukur da shi wato malam umar shehu zaria da allah madaukakin sarki ya ba shi dama da lokaci na ya zaɓi wannan wato gwalagwalan ababaɗai guda goma a kuma tattauna a kansu domin suna daga cikin matsaloli da al'umma ke bukata su gyatta rayuwarsu da su da shakka babu allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi kuma allah ya ƙara masa ilimi da fahimta da kuma yawancin shekaru domin al'umma su ci gaba da amfana da irin waɗannan abubuwa da ake karantawa kuma bil hakika irin waɗannan darussa su ne ya kamata a rika gaya wa al'umma ba fita wajen hakan ba a tafi wasu abubuwa da yawa galiban yanzu ya kamata mutane a dawo da su wurin kiyaye irin waɗannan sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su muke renawa kun ji a cikin karatu Shehul Islam Ibn Taymiyyah da Imam An-Nawawi sun tattauna akan matsala ta shafi abin nan ba yan matsala ce kaɗan amma malamai sun tattauna akan ta domin ba ta muhimmanci shi ya kamata mu dawo da hankulan mu akan abubuwan da muke muka rena sai kaga mutum na cin abinci wani lokaci ka ganshi a tsaye babu kiyaye wasu ladubba wato kamata in ka gama cin abinci ka samu lada a cikin abin da ka ci to amma sai mutum ya gama ci ya gama bai samu lada komai ba shi yasa su sahabbai dukkan abin da suka san in suka aikata akwai lada a cikin su ko mun kankanta sa sai sun aikata shi don su samu lada hatta cin abinci hatta shan abin sha hatta sa sutura duk sunna ta zo da yadda za ka sa ka samu lada kuma wannan sutura ko abincin ya amfanar da kai da duk mun je a cikin karatu kuma za mu ji wasu abubuwa da yawa a baya haka wannan shine karatun da ya kamata al'umma a riƙa musu ma a yanzu dan da yawa daga cikin karatukan da wasu malamai ke yi a masallatanmu da wuraren muhadarorin mu wallahi al'umma ba su da bukatar karatu ko now ne al'umma suna bukatar abubuwan da zai gyara musu wato zamantakewar su da rayuwar su da kuma bin sunna da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zaka ba wani bukatar cewa wani abu a cikin karatu dama shi irin karatu irin wannan kamata ya ce a haɗa lokacin gaba ɗaya malam ya kai inda ya kai tun da kila gobe ne ake kusan so a ƙarƙare shi wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda ya faɗa a cikin suratul zumar wa bashir ibadil ladina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana Allah ya sanya mu cikin waɗanda bayan Allah da za su ji magana su bi mafi kyau wanda in suka ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa to sai su zaɓi waɗannan kalmomi da za su amfanar da su to sai su yi aiki da su don haka abin da muke bukata shine da muka ji karatun sai mu yi aiki yanzu an yi magana akan abin da ya shafi cin abinci da ladubban shiga gida isti'izani da sauransu to in mutum ya tashi yanzu zai shiga gida sai ya dabbaka karatun dan ya shiga gida zai ci abinci sai ya tuno karatun da aka sai ya aiki da shi to wannan shine abin da mutum zai samu cikakkiyar lada shi yasa Allah madaukakin sarki yace ulaiikal ladina hadahumullah sune waɗanda Allah ya shirya da su ashe ba kowa ke jin magana ya bi mafi kyau ba sai wanda Allah ya shirya da shi kuma yace ulaika hum ulul albab sune masu hankali muna fata Allah ya sanya mu cikin su haka wannan karatu yana da matukar muhimmanci kuma idan kana da iyali kamar yadda malai yake tunanatawa to in an je gida kuma akwai yadda iyali kunga littafi ne mai sauki cikin warakat da basu wuce 37 ba zuwa 40 wanda in kai ma ka je sai ka shirya ma 'ya'yanka da matarka wata 'yar karamar daura a cikin gida ka juye musu shi gashi an taskace a cikin wasa'il din ga sunan zaka iya samun koda ta hanyoyi da ake bukata kai wa downloading ka kara bitar littafin ko ka kunna musu alal aqalli in ba zaka iya karantar da su ba su ma su ji dan su amfana karkashin ka'idar da Allah madaukakin sarki ya ce ku an fusakum wa ahlikum nara tsare kawunanku da iyalanku daga shiga wuta kan mu zamanto mu kadai ke moruwa da irin wannan abubuwa mata ba za su amfana da shi duk da na san kama akwai makamancin irin wannan daura ta mata ku alhamdulillah to kaga wannan abu ne mai kyau to wani matarsa ba za ta samu damar ta je ba to amma shi din ya zo sai amfanar da matarsa shi kuma wanda bai da matar zai amfanar da kannansa wata iyayenka za ka yi amfanar da su ka je ka ji karatu ka je ka koya ma babanka ka gyara mata yadda take cin abinci ka gyara mata yadda ake shiga gida a yi sallama babanka baya yi ka gyara masa duk irin waɗannan abubuwa suna da kyawu uba na ɗauka daga ɗaɗa na ɗauka daga uba duk wannan aikin magabata ya nuna mana haka muna fata Allah ya sanya albarka Allah kuma ya yi malam jagora cikin karatuttukan da yake yi da waɗanda za a yi nan gaba Allah madaukakin sarki ya masa jagora wa bi hadal qadar kifaya ba buƙatar a tsawaita insha Allah Allah madaukakin sarki ya mana albarka gaba daya insha Allah ta'ala in dai ba wani uzuri ba za mu zo a yi katama da mu bi iznillahi ta'ala amma magana zan yi katama da ba zan yi ma zan zo in ji karatu da insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ni kawai zan ce ne Allah ya saka malamai da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ƙara jagoranci kuma Allah muke roƙo ya ba mu dacewa wannan karatuka da ake gabatarwa dan uwa suna da muhimmancin gaske kamar yadda malam nura mujahid ya yi bayani yadda ya kamata a ce mutane sun amfana da karatu da na gidajensu mulka wannan yana da mahimmancin gaske shi karatu za ka yi shi amma amfani ba musayi da lissafi to haka nan gudanta ke kwarai wajen sauraron karatu din da kuma taya malamai wajen wasa karatu shi ne ta hanyar wato karantar da iyali din a cikin gida da ma karantar da waɗanda kaga ya kamata ka karantar da su misali kama a makarantarka ko su da kake karantar da su a wani wuri yana da mahimmancin gaske a karantar da su irin waɗannan tattafai Allah madaukakin sarki saka da kai sannan akwai kokari da aka wannan karan waccan daura din da aka yi mun dan sami sai kore protocol amma wannan karan da ga an yi namijin kokari an yi hukumin littafin da yawa a shi nan da haka na mutane da allah sai su kokari su zo su samu littafi duk wannan na ɗaya daga cikin al'ada wannan masallaci idan za a karanta littafi mutane suka yi kokari su saya domin albarkar sayan littafi ba ta da iyaka in ka sayi littafi bayan an karanta ma ka amfana da karatu ka kai littafin gida gida ka karanta da iyalanka ba mamaki wannan littafin na nan har bayan kai ta mamar iyan nan ya yi kuma su ɗaukar cikin karantawa wannan littafin sai kai har jikoki kana samun albarka wannan littafin sannan ta hanyar wannan littafin wani yana iya shirkuwa kai ne a sani to don haka na yawa sai su kokari Allah kowa gobe idan ya zo ya kokari ya gafa da littafin nan ni dai ina so in gaba ko daya ana nema a karo a karo haka nake so in an kawo littafi in ga mutane ta zuwa cewa a karo a karo to Allah ya saka da alkhairi dai duka kokarin da ake yi ina ganin mun zo karshe nan za ku tsaya insha Allah ربنا عليك توكلنا واليك علمنا واليك المصير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك